آتوا اليتامى أموالهم ولا تتفكروا الخبيث في الدين ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان هوبا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يومنا عشرين دا ديار جوتن رمضان شكرا تدبو دا دقري هدو دا أربعين دا أكو وان دي دي دي دا عشرين دا شدا جوتن هدو شكرا تدبو بيو دا عشرين دا بيو a shekarar haihuwar annabi isa alaihi salam muna cikin wannan sura mai albarka suratun nisa'i mai karatu ya ja wa atul yatama amwalahum واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الكبيس بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان هبا كبيرا ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana a hakkin wannan aya cewa ana magana ne da wato waɗanda suka zama almuwalat wanda suka zama majibancin al'amuran marayu aka ce wa atul yatama amwalahum ku bawa al yatama wato marayu a fi al yatimu shine maraya mufradi kenan a jam'in sa shi ba a cewa al yatimuna sai dai al yatama a zai zama ala wazani a rawa zane wa'ulatun wato za a ɗauke shi dai a matsayi na mufradinsa a jam'insa shi ne aliyatama wato aliyatama Allah subhanahu wataala yake cewa ku ba wa marayu amwalahum dukiyarsu nazala hazi sura fil yatimi a ɗalaba min wali malau fa mana'ahu ita wannan aya ta sauka ne sababin saukarta wato maraya ne ya nemi wanda aka bar masa dukiyarsa ya bashi dukiyar sai ya ki bashi to shine Allah yake cewa wa atul yatama amwalahum ku ba su dukiyoyinsu a yana faruwa sau da yawa zaka ga a an bar mutum yana da dukiya ya mutu ya bar yara ƙanana sai ka ga wanda ya gaje shi a matsayin wanda yake rike da dukiyar a matsayin mai hankali sai hana yaran dukiyarsu. Duk da za mu zo ayar gaba, cewa a kar a ba wa yaro dukiya wato wanda bai lamya bulgul hulma, wanda bai balaga ba, wato kar a ba shi dukiya za mu zo ayar gaba nan. A nan abin da Allah yake cewa shine idan maraya ya kai munzilin da yake da hankali wato zai iya sarrafa dukiyarsa da kansa kuma bai buƙaci wanda dukiyar take hannunsa bai buƙaci su haɗa kasuwanci ko su haɗa wata mu'amala ba idan har ya nemi dukiyarsa to a bashi dukiyarsa ƙur'ani kenan a nan har yanzu a zamanin jahiliya ba a wato gado ba a yinsa cikin adalci idan mutum ya mutu babban ɗansa shi yake gada dukiyar gaba ɗaya sauran sai su zama ‘yan kallo wani lokacin ba a zamanin jahiliya har da matan mahaifin ana haɗawa a rabawa manya. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Ya ku waɗanda dukiyar marayu take hannunku, to ku mayar musu kayansu. Addil amanata limani ita manaka, wala ta kun mankanaka. Manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam yana cewa, a ku ajiye amanoni ku mai da amanoni a inda suke idan an ba wa mutum amana to ya isar da amana din wala takulu amwalal yatama zulman ko innama yakuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk wa'anda innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman ko innama yakuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk waɗanda suke cin dukiyar marayu amma sai Allah ya ce zulman saboda gaba za mu zo wa man kana ganiyan falyastab ajib ko falyastab ajib za mu zo nan gaba inda zai zama a wanda ya zama mai dukiya to ya kau da kai wanda kuma ya zama fakiri to shi ma an tsara masa yadda zai da dukiyar hikimar alkur'ani kenan aka ce kar ku ci dukiyar marayu amma sai aka ce da me da zalunci a nan yana nuna kenan za a iya cin dukiyar maraya ba da zalunci ba wa'inda suka ci dukiyar maraya wato da zalunci ba komai suka ci ba sai wutar jahannama kuma Allah ya ce dan da sannu za su ga cikin wutar sa'ira. Allah yake cewa, wala ta tabbatar kabi ta bi ɗaye bi, ai, karku canja, karku canja marar, karku canja marar kyau da mai kyau. A nan, sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama a da yawa sun kawo ta sun yi tawila na wannan aya. aka ce in abu na maraya ne kar ya zama ku ji da kyau kar ya zama an bar masa sababbin kuɗi sababbin kuɗi naira dubu ɗari ɗin dubu dubu sababbi to wai kar ka zo ba shi kuɗin ka mayar masa tsofaffi ba maganar cin kuɗin ba shi ne wala ta tabbatar ka ji ta bi yi ba a yarda kayan maraya a baka sabo ka dawo da irin da tsoho ba Allah bai da wannan ba saboda ne tilka wujudul lahi fala taqrabuha ai ana ba a so ma ka kusanci cin dukiyarsa shi yasa in sabon abu aka bar masa to kar ka yi amfani da shi ka lalata ya koma tsoho ina fata jama'a sun gane wala ta tabbatar kabisa بالتجهيزي أي الحلال لا تأكل مال اليتيم مع مالك kar kuma ka haɗa dukiyar maraya da dukiyarka da ya zama da nufin ka zalunce shi saboda haka ko sabon abu aka bai aka bar masa to ka mayar masa da shi a samu idan ka yi amfani da shi ne ma wurin mayar masa kayansa to ka nemi sabo ka mayar masa in ji alƙur'ani Allah ya ce, Kar a canja musu abunsu sabo ne a mayar musu shi tsoho, ba a yarda ba, shi din ne ba, ma'ana ba wai an bar masa dubu ɗari ba ana cewa wai kar ka taɓa dubu goma ba ne a ciki, a'a. Ba wannan ake magana ba, yanzu ana magana wani yanayi ne ka samu kuɗin, wani yanayi ne ka samu abun a wani yanayi. To, duk yanayin da ka samu abunsu, haka ake so ka bar musu haka ake so ka mayar musu. Kun ji ba akan abin da ya shafi maraya jama'ar musulmi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ana wa kafirul yatimi ka hasani bil jannati. Annabi ya daga yatsunsa. Annabi ya daga yatsunsa sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni da wanda ya rike maraya ya kula da maraya haka za mu zauna a aljanna in ji Muhammad. haka za mu zauna aljanna in ji annabi Muhammad. Saboda haka
a yadda al'amarin yake kenan ba a so ya zama wato a rike dukiyar maraya balle har ya kai ga an ci dukiya din Allah yake cewa a bakara Allah yana cewa wa yas'alunaka anil yatama ko qul islahu lahum alkhairu wa in tukalidum fa ikwanukum
wallahu ya'lamu al-mufsida min al-musli ah Allah yake cewa ya rasulullah suna tambayanka akan abin da ya shafi maraya ka gaya musu qul islahu lahum alkhairu ai wato islahi gyara al'amarin maraya shi ya fi zama alkhairi. Gyara al'amarin maraya shi ya fi zama alkhairi a wurin mutane, in kuma da zai zama za a samu ikhlasi, ma'ana za a samu shigan dukiya, shigan dukiyar a dukiyarka da dukiyarsa, to Allah ya ce ‘yan uwanku ne, kar ku cutar da su. Ya sauki ya koma haka.
saboda haka Sautin ne ya canza ba.
saboda haka a Allah yake cewa wasu da ya sama amwalahum ba wa marayu dukiyoyinsu wala ta tabbatalul kabisa bi tayyibi ay alhalalu la taakulu malal yatimi ma malika zalika a wato kamar halakal jayyidu ko kulidal jayyidu birradi wato kamar takuda sabu da mummuna da wanda yake gwanjo kamar a bar masa sabbin ya duka sai kuma an gada shi lokacin da zaka mayar masa kayansa ya zama zaka mayar masa gwanjo ko wani abin da yake ba sabo ba Allah ya hana abin da aka bar wa maraya shi ake so a bashi kayansa kuma an karfafa wannan ne saboda a mutane su yi nesa da abin da ba nasu ba la takulu amwalakum bainakum bil batil Allah ya hana mutum ya ci dukiyar wanda ba nasa ba ma ballantana wanda yake maraya an bar masa an bar masa dukiya kuma sau da yawa haka yana faruwa zaka ga an bar wa mutum dukiya ko shi babban yaran ne kanin baba kowa ko kanin mahaifiya ko wanta sai ka ga wato ya hau kan dukiyar
Shugaba zai ya zo kuma kamata ce an samu tuna bane a sai ya zama an ba shi wato sai ka ga an bar masa dukiya sai ka ga kuma daga ƙarshe an yi rubuta ciki akan dukiyar jama'ar musulmi ko ba ma riskan irin wannan ne eh ba a riskan irin kes-kes irin na abin da ya shafi harkar marayu din nan bismillah ga wuri nan a ga wuri a zauna a zauna a afon eh saboda haka ana riskan irin waɗannan a matsaloli ana riskan irin waɗannan matsaloli za ka ga kotuna in an je kotuna za ka ga ana ta rikici akan irin waɗannan rikicin gado da maganan an bar mana dukiyar an bar dukiyar mu a hannunsa ya cinye to Allah ya hana wanda duk ya ci inda ma ya kudu na fi budunihim nara wata ya tulauna sarira duk wanda ya ci dukiyar maraya to ya sani ba komai ya ci ba wuta ya ci kuma Allah ya ce da sannu zai shiga cikin wutar sa'ira saboda ka jama'ar musulmi mu kiyaye taba kayan marayu sai dai ne idan kula musu da shi za mu yi kafin su girma mu mayar musu da abinsu wayannan abubuwa Allah yana gaya mana ne wayannan abubuwa don mu yi me wato don mu ci mu kiyaye tilka hududun layi fala ta aka duha tilka hududun layi fala ta karbuha ga wayannan dokoki ne na Allah kar mu ketare iyaka wanda zai zama ke yana ketare iyaka to zai zama zai fada cikin kushin Allah wanda kuma ya fada cikin kushin Allah zai ya zama ne wato ba zai yi nasara ba balan ta da lahu waliyan murshida ba zai taɓa samun wani wali wanda zai shi wani wanda zai rike hannunsa ranar lahira ya zama zai ba shi kariya a cikin addu'atu azaba da za a yi masa ba Allah yake cewa wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wala taqulu amwalahum bi ila amwalikum a Allah yace kar ku takuda kar ku ci dukiyar su a cikin dukiyar ku idan idan kana kasuwanci ne ya zama an baka dukiyar maraya to abin da zaka yi a cikin shagonka ka nemi wasu kaya wanda da kai kake sayarwa sai ka ajiye sai ka daina sayarwa sai zama wannan kayan na wannan dukiyar marayu ne don me kar kudin su ya shiga cikin kudin ka ka ci dukiyar su idan ka ci dukiyar su shi Allah ba ruwansa tunda an yi magana akan marayun nan an karfafa abin da ya shafi sha'anin su har an ce duk wanda ya ci dukiyar su ya ci wuta to sai a yi nesa da taba dukiyar su saboda haka idan gona ne harkar amfanin gona ne ake yi za a yi harkar noma ko awaki za a saya da dukiyarsu ko shanu ko wani abu a keɓe musu abin da ya shafi harkarsu daban a keɓe musu abin da ya shafi dukiyarsu da ɓangaranta daban idan karuwa take yi za mu zo ayar gaba idan karuwa take yi ya danganta da kai shin za ka yi kyauta ko kuma za a dinga biyan ka dan kana babban su ko kana kawu ko kana wani dan uwa ba zai zama sharadi ne da kawai shi kenan ka samu dukiyar dan uwan ka yanzu ka cinye ba a'a ai su ƴaƴan ka sun kore ka a gado domin daman gado wani yana fit da wani da an haifi wani idan zai ga mai dukiya ya tara dukiya bai taɓa haihuwa ba to akwai wasu a cikin kuɗinsa yana mutuwa ran da ya haifi ƴaƴa mata yadda ya ji mace to an fara mutsawa ko ba a cinta wasu gaba ɗaya ba to hukunci ya fara canza ran da ya ji namiji a ranar ka an sallami wasu eh an sallami wasu ranar haka abin yake yana an yi in shi ɗaya ya haifa to shi ma akwai magana in ya sake haihuwan wani to shi ma yanzu hukunci ya sake canzawa gwargwadon abin da ya haifa gwargwadon ƴan uwansa gwargwadon yadda za a raba gadonsa. Saboda haka idan kai babba ne yana da ‘ya'ya maza da mata tuni sun kore ka ba ka da gado ala gafar malam. Sai dai in su kanana ne abinda za a yi sai a yi mai in za ka iya yi fi sabilillah. Kamar ka daga niyyar faliyar sa'adi wanda yake wanda yake ganiyi ne wato mai arziki to an ce kau da kansa ya yi abu saboda Allah. Haƙura ne shi. da kuma zai iya wato ba damuwa ya zo a ƙara yadda za a yi kasuwanci din yadda dukiyar ba za ta lalace ba shin a wata za a dinga biyan ka ko kuma kullum aka juya dukiyar ga abin da za a baka gwargwadon abin da aka samu na riba za a iya haka misali wani kamfani ne ko ba haka ba wani kamfani ne aka yake da shi wanda kullum ga abin da ake samu kai ne wanda za ka yi manajin dukiya za ka ce to kullum in an samu dubu ɗari sai a zauna a ga yaya za a yi nawa za a baka bisa yarjejeniya shi kenan ka san haƙƙinka sai ka ci gaba da kula in kuma daman kasuwanci ne da yake haɗe shi ne shawarar da muka bayar ta farko to kar ma ka haɗa kayanka da nasu in a shago ne ka duba wasu abubuwa wanda da kake sayarwa yanzu kuɗin ɗan uwanka sun shigo hannun ko kuɗin ƴaƴan ɗan uwanka sun shigo hannunka maimakon da kana sai da masara da shinkafa da abubuwa to sai ka sai da masara da wani abu wannan na wannan dukiyar in aka yi ciniki sai ka dinga ware musu kayan su wallahi duk wanda yayi haka manzo Allah yace haka suke aljanna ana wa kafirul yatimi ka hatani fil jannati sai na rasulullah saboda haka a wanda zai yi haka innahu ai akala malal yatimi innahu man akala malal yatimi kenan duk wanda ya ci dukiyar maraya wato ko kuma cin dukiyar maraya kana hubar kabira Allah ya ce zunubi ne mai girma ai zamban aziman wato zunubi ne mai girma na'am
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع na'am فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك عتلا ألا تقولوا
فإن جبتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن جبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا ت- ألا تعولوا Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a idan kun ji tsoro wa in kiftum Allah tifsulu fil yatama idan kun ji tsoro ba za ku iya yi wa wato a a aliyatama wato marayu adalci ba a nan wannan aya ta sauka ne sababin kamar yadda Abdullahi bin Abbasin da Abdullahi bin Umar da, da wanda suka biyo a bayansu haka wani mai tafsiri ya ce a ya faru ne saboda wato wani wanda ya zama wato yana ya- yana yana aure da mata yana aure aure to sai ya zama sai ya zama akwai wacce take maraya akwai marayu a cikin matansa to sai ya zama sai ya dinga ɗiban dukiyarsu yana aure da shi shi ne Allah ya kawo wannan aya wa in kuntu Allah tusidu bil yatama idan mutum ya san fa ba zai iya adalci a tsakanin marayun nan ba dan kiwo ma da balakun minan nisa wato sai ku auri ma da balakun abin da ya muku daɗi minan nisa'i na daga mata to anan sai aka yi shiru ko aka ce abin da ya muku daɗi na daga mata kowace mace za ka aura? tambaya kowace mace mutum zai aura? a akwai mace da ba za ka aura ba ai mutum ba zai auri mamarsa ba ba zai auri ɗansa ba ba zai auri ƴar ɗan uwansa ba ba zai auri ƴar ƴar ƴar uwarsa ba haka ne sannan mutum ba zai auri mamar matarsa ba. An gane? Amma su malaman fiye suka ce da ɗaurin aure, amma mutum zai iya auren ‘yar matarsa idan bai yi dukuli da matar ba, suka rabu. E, a gane bambancin. Idan ka aure mace, sai ya zama an sha mafasiya kafin ta shigo gidanka ka taru da ita sai ga ‘yarta, sai ka ga ‘yarta da kyau, misali. eh to kana da kana da na fara mai yana dan magana ne kake cewa sai shawara ta canza to ana za ka iya kashe wannan matar shari'a ta ba da dama za ka iya auren yar amma idan ya ta aura to shi kenan uwarta ta haramta ina ba ta an gane to haka hukunce-hukuncen suke akwai waɗanda sannan idan mutum yana da mata hudu sai ya sake ɗaya amma ɗalaƙuɗin ba ɗalaƙul fa'il ba akwai ɗalaƙul fa'il akwai ɗalaƙul rajiya akwai shika na kome akwai kuma shika na an rabu kenan misali shika uku kenan ba to idan mutum yana da mace hudu sai ya zama ya sake ɗaya amma shikan na kome ne to ba yi da ikon sake yin wani aure sai ta gama yadda. Ina fata an gane, to hukunce-hukunce ne na aure yana da yawa kwarai da gaske akwai a, abin da ya shafi kul'i ko ba haka ba, akwai abin da ya shafi shi kansa, shi kaɗin akwai maganganu da yawa babu ba malamai sun yi babi-babi da yawa akan abin da ya shafi a, shika da abin da ya shafi idda da tulofai da su talaki gashi nan zai an yi maganganu masu yawa akan abin da ya shafi aure to anan Allah kawai ce ci mata ba lakum minan nisa ko aure abin da ya muku dadi na mata daga mata to kaga irin wayannan ayoyi sai an yi ne dole sai an saurari hadisan manzon Allah sannan kuma bayan hadisai sai an samu maganganun malamai don dole fikihu sai ya yi aiki wanda zai ce maka ba ruwansa da mazhaba kawai shi ba ruwansa da mazhaba shi yasa suke in sun tafi sun tafi suna kurewa Eh, wato hanyar tana kure musu kakan da sai ka ji kuma an dana cewa imamu maliku ya ce kaza kuma ɗazu an rena maliku ɗazu an rena imamu shafi an ce mu ba ruwanmu su ma sun ce su ma da kan sun faɗa idan suka faɗi magana kuma hadisi ya zo ya saba da magana a yi watsi da maganar su a ɗau hadisi na sha faɗa shi kwanan nan kamar iko Allah kamar wanda nake maganar ya ji ce yake kokarin ba da amsa da nake kallon wani wani ne wa'azi ni abin da nake cewa idan ka ce kare da Imam Malik wanda yana cikin tabi'ai kuma muwatta maliki da littafin da aka fara rubutawa bayan alkur'ani saboda kusancinsa da manzo malamin malaman da duk sahabbai ne da wasu tabi'ai to sai ya zama sai kare na shi kai wanda aka haife ka shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ko da ɗari uku da wani abu tsakaninka da manzon Allah shi kuma shekara ɗari da kaɗan tsakaninsa da annabi tsakanin nisan bai da yawa ko ɗan kaɗan ne nisan da yawa ko to sai kake sai ya faɗi magana kawai kai sai ka ga wani hadisi kuma hadisin nan sai ka fassara shi da kanka kawai sai ka yanke hukunci a hadisi sai ka bar maganar maliku to akwai matsala saboda dalili zai yi wahala maganar imamu malik din nan da yi karo da wa shi maliku kafin ya faɗi maganarsa zai yi wahala da yi karo da hadisi daga gani ba ya gani kuma ya ga waninsa ya ga wannan hadisin kuma ya ga wani hadisi mai yiwa kafin ya faɗi maganar sai da ya tattara hadisan da kai baka san su ba ma ya yanke hukunci akan wani magana kai kuma hadisi da kai ka samu sai kake kokarin mukabala da maliku kamar ya sani sai na yana cewa wani yana magana da ke so a to maliku da ba za a saba masa ba misali imam malik da ba za a saba masa ba to hadisa annabi ya sani ai zai yi wa zai yi wa zai yi zai yi ya zama ya faɗi magana shi maganar da ya faɗa ta saba da hadisin da ni na kawo da yawa shi maliku bai taɓa sanin wannan hadisin ba ku ji rashin adalci mutumin da ya zama muwaɗa sai ya yi alwala sai ya yi ɗawaji shi ba madina ta haife shi a madina ya rayu sunansa alimul madina ba alimul madina ake ce masa kai kuma an haife ka a kundulun misali ne shi wannan a madina aka haife shi da masu kuma da sahabbai ya rayu kawai da ya samu sahabi zai ce masa ra'aitu rasulallahi sami'tu rasulallahi qala rasulullahi shi ba ka ne a jikanta na ga annabi ya ce kaza a na ji manzo Allah ya ce Shi ne. kai kuma yanzu inda islami za a dauko kai daga ji hadisin mutum ɗari nawa ne tsakaninku da manzo Allah yawa saboda haka irin wayannan masail din ga su wanda dole ne sai an girmama malaman fikihu kuma sai an dawo gare su yanzu kawai in an barka bai ki ma dawo lakum min an-nisa'i ku auri kawai abin da ya muku dadi na daga mata kawai sai aka tsaya anan kuma ayar shikenan kawai sai ta bada matna wa sulata wa ruba shikenan to kowace mace zaka aura kamar yadda muka yi misali ba zai yiwu ba ba za ka auri mamarka ba ba za ka auri yarka ba ba za ka auri yar dan uwanka ba ba za ka auri yar yar uwarka ba ba za ka auri kanwar babanka ba ba za ka auri yarsa ba ba za ka auri kanwar mamarka ba ba za ka auri yarta ba haka ne to amma qur'ani da yazo kawai ma da balakum min al-lisa dole sai malamai sun yi bayani kisa dole ne ilimi shen ne wato isnadi ne ilimi wane ne ga wane wane ga wane wane ga wane haka ake har ake sabon shugaba mai gaba daya sai na rasulullah banki wa da bala kun minan nisa ba wani abin da yayi muku anan ma din ma'anar kaman saboda ma ai a kaidan arabiya ma ligairi akirin ne saboda haka tana fassara ma'anan man ne banki ma to man da bala kun minan nisa يو إذا لا تتزوج اليتامى التي لا رغبة لك idan kuma misali mutum baya jin cewa zai auri wato wato baiwa wacce ba zai iya mata adalci ba to ga yaya bihinna bal tazawwaja ma daba laka minan nisa ka aure abin da ya maka dadi na daga mata matna بالديوني إن شئت تزوج الاثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ورباع أربعة أربعة تو أنا ما أنا ما أني مغنغنو ما سيوا shi sa aka samu wani mutum a wajajen jihar Niger nan sai da ya tara mata wajen tamanin da wani abu ko ba ku taba jinsa ba eh sai da ya tara bai wannan ayar da yayi ya fake eh saboda an ce masana biyu to wai biyu na farko kaga hudu kenan to wasu lasa uku uku da ga biyu biyu a nan an samu hudu ga uku uku a nan an samu nawa shida an aka hada sun zama nawa waruba da hudu hudu sun zama goma sha wani abu ke to haka wasu su wasu a suke ta tarzama ayar amma a nan ai ita tulasa din ismul fa'ilin eh sunan irgen ne ba irgen ba sunan irgen da aka yi amfani da shi ma'ana kawai za ku auri biyu ko uku wasu ba suka ce to ai ba a kawo au ba wannan wawun din sai ta zama kamar wawul mai iya ko kuma a wawun da take da adabi wawul adabi matna biyu uku hudu duk da ta ai ba au bane ya kamata a abinda da an ce matna au talata au ruba'a da cewa aka ce wawuri biyu ko uku ko huru to shi ne a ya zama yadda ake yi ke to amma ne zai raba rigimar hadisan manzan Allah hadisan annabi sallallahu alaihi sallama su za su raba rigimar lokacin da in mutum yana kan auren mataye da yawa in ya zo ya musulunta manzan Allah yakan ce ka zaɓi hudu a ciki sauran ka musu abuwa haka annabi yake cewa sallallahu alaihi sallam shi kadai ne yake da kususiya wanda zai aure mace ba a masa ƙa'idan aure ba sallallahu Alaihi wasallam saboda ayoyi da suke cikin suratul azabi wa mura'atan ku muminatan a in wahabat nafsa halin da ji ko kali ta tallaka min dunin muminina wato idan manzalla ya ga mace ya ji yana so zai aura take ta tafi kuma ba idda kuma ba sadaki ba shaidu kawai an daura aure sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah shi kada yake da wannan kususiya din dole ne aure yana da ka'idodi na sharuɗansa shuruɗin nikahi ko wala wala nikahu illa bi sadaqin wa waliyin ko shaidai adalin sai an samu shaidai an ta samu waliyi ko wali ko wakili idan ango yana iya karba wa kansa aure idan idan ba shi zai karba wa kansa ba to wanda zai zo sunansa wakili yana da bambanci da na mace ita mace waliyi ne yake karba mata waliyinsa ne ke auren da ita shi kuma na ango wakilinsa ne zai karba ina ba ta an gane saboda haka sai ya zama a ƙur'ani yake cewa za ku auri biyu za ku auri biyu ko uku ko hudu Allah ya ce in tuftun Allah ta adilu idan ba za ku iya yi musu adalci ba a za bi shari'in adli wannan da shari'in adalci in ba za a iya adalci ba kuma dama ai ƙur'ani ya gaya mana ai walan tabbati ko an ta adilu بين نسائكم ولو ولو هرستم ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمؤلفة Allah ya ce, Ko da za ku so yin adalci tsakanin matayenku, Allah ya ce ba za ku iya ba, amma ba wai ana nufin adalci na ƙulla soyayya a zuciya ake ne. Duk wanda yake da mace da ta wuce ɗaya ta kai biyu ko uku to a cikin matayen sannan dole akwai wacce ya fi so. A cikinsu daga mace ɗaya da daga mace biyu abinda ya kai har ƙarshe zuwa hudu in ka haɗa su dolenka akwai wacce a cikinsu akwai wacce ka fi so. to wannan soyayyar Allah yake nufin ba za ku iya daidaita su a zuciyarku ba yadda kake jin kake son miramu misali haka kake jin kake son asiya ba zai zama haka ba an gane a me yiwa ya zama miramu ka fito Allah ya kiyaye ba wani gida a nan kusa sai ya zama sai zama akwai irin wayannan sunayen sai a ce to ko ko da biyu ne eh bayan ce wani wani malami ya yana karatu yana ya auri yana da matan su biyu sai ana irin sallan nan ta dare ta tahajjudi sai babanta sunansa Musa sai kuma babanta sunansa Ibrahim ba an gama sallan dare ana yin shafa'i da wuturi ko? To a shafa'i raka farko da yake karantawa. A? Can ƙarshen sardi akwai tsohufi Ibrahima wa Musa kullum sai ƙara aure sai zama mata uku ne yanzu. Ana gafar kamalin sai zama matansa uku. Kuma sai aka tashi ana sallar dare. kullum ya ci gama saddi sai ce su bi Ibrahim wa Musa Allahu Akbar sai ya yi ruku. Shike nan, yau a yi go, kullum ana yi, ashe ɗaya ita ba, ha, ita ba manta a baya cikin lissafi, saboda aka sai ta cikar da kullum aka zo sallah sai rai tana abin nan, wata rana sai ta kasa haƙuri. to ni kan mai baba na yawa ne kullum sai ka kira baban wance da baban wance amma ni ba za ka kira sunan baba na mai ciki haku in zo sallah za a kira sunan baba shi ne da aka zo washe gari aka zo sallah sunan babanta ko zo da aka zo sallah ya ce to aka karanto sarki to wuce ibrahim wa musa wa kozo allah ya sai yau ƙwararri ɗari saboda saboda saboda zauna saboda zauna lafiya saboda saboda yanayi tunda ba ta yi karatu ba wata zan cewa haka abin yake haka aka saukar da abu haka ne a yadi yana gefe kogo
Kawai zaton zai zama Allah ya ce in ba za ku yi yaranci ba, to ku sai a guda daya amma muna kan maganar adalci din nan a a soyayya ne ake yin aka yi wannan magana cewa watar aya da take maganan cewa ko da kun so ku yi adalci ba za ku iya ba to ana magana ne akan soyayya amma idan duk abin da ka ba wa daya to ka yi kokari ka yi kokari ya zama ko kuma wajibi ne duk abin da ka yi wa daya sai ka yi wa daya wannan shi ne ka'ida sai dai akan magana malamai sun yi magana idan misali ya zama kun san mata Allah shi abubuwa yayin mata shi abuwa suna da kaidi da shi umanci wani lokaci wata za ka ga ‘ya'yanta da kai goma ne amma ka yi aure yanzu kana da amarya ‘ya'yanta biyu to tambaya idan ka siyo sabulu guda shida mai ‘ya'ya goma uku za ka bata, ka ba mai ‘ya'ya biyu ma uku? E kuma an ce ai daidai da daidai za a raba ko? To a nan ba haka zai zama ba, za a yi rabo ne gwargwadon abin da kowace nauyin ta yake ɗauke da shi. Ina ba ta an gane. Saboda haka idan wannan, saboda idan ka ce za ka raba uku uku, ita wannan kwana nauna ta zai kare, kaga za ta sake dawo ma kenan. Saboda haka yanzu za a duba ne, a ga gwargwadon yawan 'ya'yan wannan tun da 'ya'yan ɗakin wanda za su je yawan wanka
za su fi barnar sabulu saba akan ɗayan mai ƴaƴa goma za su fi barnar sabulu akan mai ƴaƴa biyu ko ba gaskiya ba to sai a raba gwargwadon yadda wato zai zama an yi balansin balansin ake yi wato yadda tsari zai zama kowace zai zama za ta zama ta ɗaura banta daidai in ya raba uku kaga kullum wannan in misali za ka sai an raba uku uku uku kuma an an yi maganar sabulu za ka sake za ka sake cewa guda shida kun ga kullum wannan za ta dinga tara sabulai kenan domin nata ba za su kare ba saboda haka a wannan bangaren kenan abu na biyu wasu malaman sun yi magana idan kana da 'ya'ya sai ya zama waɗannan 'ya'yan naka a cikinsu akwai wasu sun fi hazaƙa na karatu wasu kuma ƙwaƙwalwarsu ba ta kai kamar saura ba sai ka ce to saboda kar ya zama 'ya'yan wance da 'ya'yan wance kar a samu matsala sai ya zama sai ka sa su a makaranta iri ɗaya aka ce a'a za ka iya ɗaukan wanda yake da hazaƙa wadda lalle lalle yana da kaifin basira shi za ka iya sashi a makarantar kuɗi saura kuma ba maganar ɗaki ake ba kun san su mata yanzu misali inda a ce ‘ya'yanka za su zama yara a cikin ‘ya'yanka goma biyu suna da hazaƙa kuma a yi da ce zama a ɗaki ɗaya suke ɗaya ɗakin ‘ya'ya biyar nan biyar nan sai zama biyu na nan suna da ƙoƙari a wurin karatu su ka fahimci Allah ya musu baiwa to idan ka kai su makaranta ta kuɗi ka bar wayannan a makarantar gwamnati zai zama fitina ko ba zai zama ba zai zama fitina amma kuma adalci shi ne adalcin za a yi wa yara ne wannan saboda su ma akwai nauyinka a kansu ina ba ta gane ba za a kula da ɗaki ba nan saboda mai fasaha mai basira sai ka ɗauko shi ka kawo shi makarantar da ba a karatu ka mata adalci ka sauye shi ba ka mata adalci ba to akwai ire-iren wannan a hukunce-hukuncen wanda idan abin ya zo ba wai yadda za a raba naman miya ko yadda za a raba turmin zani haka za a raba wasu abubuwan ba a'a ya danganta da yanayin yadda matan suke da abin da suka haifa kuma su ma wani lokacin mu ma mazan muna da muna da matsala ta wannan bangaren har yanzu sai ka ga mace ne ta tara ma 'ya'ya amma yanzu ka auro karamar yarinya ɗaya ko biyu sai ya zama hankalinka ya fi karkata a kanta har ma kana iya yi mata wasu abubuwan da ba ka yi wa wata wanda ita ma lokacin da ka aure ta mai yiwa kamar wannan din ka aura saboda haka abin da ake so a zamantakewar aure ana san adalci shi yasa Allah ya ce in ba za ku iya wannan adalcin da muka bada misalai ba to ba wani datan kawai ku tsaya a daya ai ta hakuri eh ai ta hakuri da daya eh ta san shi mai mace ɗaya wato kishiyarsa ce ana kuri masu masu da ɗaya eh shi mai mace ɗaya in abu ne nisa ya wuri kana gallo na gudu ke masu mata ɗaya fi take waye ne ba su hannun dama na ne da su hannu kashirin dai to to harfu a tsogara mai shiru tsogara mai shiru saboda haka Allah ya ce a to amma yanzu kenan da ɗayan in an ganka da ɗaya kenan ba za ka yi hadarci ba ne ya sa eh to ya ne za ka yi wa da kai da wani hadarci komin kaso na zai fita komin kaso na zai fita ba wani rabiya ai to kun je sai ke malamai akwai hikimomi Allah ya ce ko wani gatan a sai a tsaya a daya ai ai in kawuha wato ku tsaya a daya au iktasaru ala ma malakata aymanukum ko ku takaitu ma kawai ma malakata aymanukum da abinda hannayen ku suka mallaka na bayi kawai من الإماء دغباي إذ ليس لهن من الحقوق مال الزواج يعني da suka zama su bayi ba su da wato ba su da haƙoƙi irin na matan aure wato su bayi ba kamar matayen da aka aura ba ne haƙoƙin su bai kai na matayen da aka aura ba zalika Allah ya ce wancan a adna wato shi ya fi kusanci Allah ta'ulu wato da abin da ya shafi adalci din a yi tattara shi ya fi kusa da adalci idan kuka haƙura wato a abin da ya shafi mata ɗaiɗin kira. Suna ga mun zo ƙarshen ayin ko? To ga lokaci ya zamu taɗai ka saboda ba shugaba ya zo kuma akwai tambayi kuma maybe akwai jawabai. Lallai abin da zan ce ko da minti biyu akan maganar waɗannan darare saboda mun ta so mu yi magana a kai ga shi dai har dararen sun yi nisa amma ba a ake yi shiru. a haddararin sun yi nisa an je wajen yau ana daren ashirin da shida ba ko? ana daren ashirin da shida so da Allah a manzala salari sallama ya kasance yana ibada a watan ramadan fiye da kowane wata amma ya fi ibada mai yawa a goman ƙarshe asharatu a wakil min minar ramadan wato ƙarshe wato dararen goma a daga ashirin abin da yake ƙarshen watan ramadan a nan ne Allah subhanahu wata'ala yana yanta bayi yana yanta bayinsa ana rahama ana gafara ana ni'ima a farkon wata an ce kowane rana ana yanta mutum dubu saba'in a farkon wata amma idan an zo goman ƙarshe ana yanta mutum dubu saba'in sau dubu saba'in shi sa annabi ya ce lalacewa da da tsiya mala'ika jibril ne addu'a wanda ramadana ya zo ya fita da ya aikin da aka gabarta masa ba jibril ya ce a sashi a wutan an sashi sashi a wutan a sashi a ne can ciki annabi ya ce amin saboda a yanda ake gwanjan rahama a irin waɗannan lokuta to kar mutum ya zama ya abin da kuma zai zama a zai zama wato ya yi aikin da zai shiga wuta kwanan nan a cikin 'yan kwanakin nan na waɗannan dararen wasu yara suka je suka kashe wani kisan kai a kwanakin da ake tsantseni ko ba haka bane ake ta neman Allah ya afuwa manzo Allah yana gaya wa da suna Aisha tace me zan dinga faɗa take dinga cewa Allahumma antal afu fi bil afwa fa afu anna Allahumma antal afu shi zaki ta faɗa har ƙarshen azumi a cikin waɗannan darare ana tuba ana duk zunubin shekarar nan a 'yan waɗannan kwanakin duk za a ciwe su shi kenan kawai mutum ya koma ka yau ne ka waladatu uku to amma irin wannan lokacin mutum ya har yi irin haka to kun ga alama ne na siyasa saboda haka 'yan uwa yi ƙoƙari waɗannan darare muraya su da ibada tahajjudi din nan tashi ayi amma kuma mu ce dole ba sai an je masallaci ba da dan sallan tahajjud a masallaci bid'a ne a ji da kyau bid'a ne duk wanda kaga ya alwala ko ya bude lasmika unguwar ku ya hana ku bacci in kana neman gagarumin dan bid'a an kasa ne shi karfi ko ba domin shi bid'a sama a azumi yake yi sai da watan azumi ya zo zama dan bid'a kuma a ƙarshen ramadan din ba ne shi abin da ya sa muke kawo irin wannan su suke mana tarnaki sai suke abin da annabi bai yi ba ko dama a wurinmu ai kawai ana duba a ɗayibatu wal kadisatu alhasanatu wal sayyi'at su ake dubawa ma'ana a wurinmu a shiga masallaci ai tajidin ba laifi bane amma su suke a takin dinmu sai sai maulidi bid'a ne su zai mu ce kai ma na kan ai na ka samo shi ina ba ta an gane yanda ake yin nana a takin din ka kai ma sai ka a taki eh he ka kai ma an kawo hari kai ma sai ka kawo yasa muke cewa to ina suka samu amma za mu iya yi ba damuwa ya za a iya yi amma a sani su ina suka samu tunda sun ce su ba sa yin aikin da annabi bai ba ko mu ahalul ko to mu ahalul sunna ne to ku samu wani inda aka ce a yi sallan tahajjud a masallaci da limanci da ladanci da waye da waye kisa ma gashi na yan ahalul sun rabu biyu ko ba kamar akwai ɗaya bangaren su hanawa suke da tahajiri sosai kar a yi kar a yi kar a yi ko ba ku san su ba eh sai ɓangaren sai ba ce mun ta kama suna ba saboda ba mu zo don kama sunan wani ba saboda haka a tashi a raya waɗannan darare akwai albarka da yawa kuma a nemi daren lailatul qadri wato wani abu da musulunci wani abu da musulunci ne ban mamaki Qur'ani da aka tashi sai ya zama babu littafi mafi girma da alkhairi irin alqur'ani da za a sau da wanda zai kawo aikin alqur'ani din sai ya zama ba a cikin mala'iku babu mai darajar ta shine mala'ika jibrilu wanda aka aikowa shine manzo Allah sai zama a cikin halitta babu mai darajar ta shine sayyidina rasulullah al'ummar da aka aiko wa sai zama babu mai daraja kamar ta ita ce al'ummar manzan Allah kuntum kayar ummatin ukhrijal lin-nasi da aka tashi kawo alqur'ani sai aka kawo shi a wani watan da yafi kowane wata shine watan Ramadan da ai tashi sakkowa sai zo a wani dare da babu dare kamar sa lailatul qadr khairun min alf shahr ina mata an gane sai zama alkhairi bisa alkhairi bisa alkhairi bisa alkhairi jama'a saboda haka mu nemi wannan wata din a manzala ya ce a neme shi a a wutaren kwanaki ko wato kamar daren ba ranakun ba darare dare ne daren yanzu yau muna ashirin da biyar ko daren to yau daren ishirin da shida ne to ana neman sa ne a daren ishirin da ɗaya daren ishirin da biyu ba ranar ishirin da ɗaya ba an gane akwai bambanci da ranar ishirin da ɗaya da daren ishirin da ɗaya akwai bambanci da ranar ashirin da uku da daren ashirin da uku za a neme shi a daren ashirin da ɗaya ko ashirin da uku ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ko ashirin da tara to amma kar kuma mutum ya kwanta ya yau da ran ashirin da biyu ne sai ko da daren ashirin da uku la wai haka yake yi na masa ta mata kun san aka yi abun abun mamaki sai su ce la wai shi haka yake yi wato za ki yi Allah wayo ne? ai ba Allah wayo to shekul islami rajin lawan shi ibrahim kola ya yi ta halin wannan rana bisa ga ayoyin da suka sauka a cikin bisa sunan daren a cikin tura din akwai tura aiko suratul qadri ko inna anzalnahu fi lailatul qadri to ina ne abin lissafi da zai lissafa zai ga lailatul qadri din har rufan zai ga daga lailatu zuwa qadri zai ga har rufa tara ne lanjaye ya lanjaye ta ko alu lanjaye kaunakai dal ra harufa nawa harufa tara to shi kuma lailatul qadri din ya maimaitu sau uku a cikin sura inna zanna fi lailatul qadr nawa amma adri kama lailatul qadr nawa lailatul qadr khairu min to har kace zaka sake samu sunan ba to idan ka lissafa idan ka lissafa tara sau uku nawa zai baka na'am to sai shekul islam ya ce 27 shine daren lailatul qadr bisa ga yadda daren ya zo a cikin sura saboda haka amma dai duka dararen a raya su da alkhairi amma an fi saboda istinbadi na malamai shi shewa haka yake shekul islam shehu ibrahim haka yake akwai hadisin marar amin kun munkaran falubayyahu biyadi shi kadai ne masa wani irin tarihin da ba malamin da yawa wannan hadisin wato wato ya masa istinbadi kamar sa yace ai in an ce mara aminkum munkaran falin bayyu bi yadi fa illa ne sadi ba bilisani fa illa ne sadi ba bi qalbi sai ce to da yawan me hana abu yana aikatawa da hannu me me da yawan me aiki me hana abu da hannu yana aikatawa haka ne a za ka ga motar yan sanda misali afwan za ka su a a a a irin ko mashaya ko wani abu amma dukkan su ba za a samu mai sha ba za a samu kun gane hanawa da hannu za a yi samu yana sha sannan da yawa za ka gane wa'azi yana cewa kar a yi kaza kar a bar kaza yana faɗa da baki kar a yi amma an ka je ka koma daga kuma aikin da yake zai ga abin da yake hana wannan shi yake aikata haka ne baya samu baya yiwa da ma yau ya ce duk wanda yake abu a zuciyarsa ba zai aikata ba haka ne duk wanda yake abu a zuciyarsa yake wannan abin na yi shi a zuciya shi ba zai aikata ba yace to mu dawo hadisi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi illa yastati fa bi lisani wa illa yastati fa bi qalbihi sai manzala ya ce wa haza ba sai ce wa zalika ba wa haza ba wa zalika waɗancan biyun da baki da hannu a za'aful imani shi ya ji raunin imani kun gane magana? kun gane tarihi wanda yake in abu a zuciyarsa ai mu tarihin hadisin da yawa da muke yi ana cewa wa zalika da abul iman ana dauka wanda yake a zuciyarsa shine ne raunin imani to shau yace a a wayancan biyu su suka fi raunin imani domin mutum yake abu a zuciyarsa ba zai aikata ba kuma haka ne Allah ya mana jagora Allah ya kada alheri na ba wa shi Allah kun kai mana Allah ubangiji ya hada mu a cikin asiri ko gaba dawa shugaba ya sani ko da ko shugaba ya dama abu ko hannun shugaba na in an yi bin za a sharfa tsaya a karfa kama da amma a mai tambaya na farko yana cewa ga wasu malar addu'a nake nema ba na iya rike
in ka zama sai ka ba aran ma ya ji wani sai shugaba sai rufe sai mana addu'a ma na a da tambaya ce ba tambaya ce ke bukata ba a ce maka masa da addu'a saboda ba ya iya rike a ba ya daukan karatu da yake na boko na ba a sa shi addu'a yana da ma'alfarwa ke nan da addu'a wani sirri da ake yi da kwai na maganan fahimi din nan madalla arma zamanta yadda ake yin shi ana dafa gori ne akwai ayar da ake rubutawa a cikin kwan sai a ci to lallai a sirri ne mai girma na ba shi bane sirri ne mai girma na magana abin da ya shafi fahimi da daukan karatu da rike shi in ban kawo ba gobe ku tuni a rama sai shi zai tuna mun gobe da yamma sai na rubuta na zo sai na zo muku da shi to in kun din da kuka ji ban zo da shi ba to sirrin ku yana yana gun a rama a tuna mun kawai za ka yi eh na a wani ke cewa an kawo da malam yayin da ya kaje da inda amma baya lazumi baya lazumi ma baya
na yayin da aka ci da rika shikariya na baya lazumi baya jiki baya abu zai hukuncin karbanta zai hukunci wanda ya karba ko baya yi ya saba alkawari wanda ya saba alkawari kuma a annabi ya gaya mana alama ce gama alamar zibaki ne alamar munafurci ne izawa da akhlafa ya karfi alkawari kuma shi ita da matsali da alkawarin ba tsakaninka da shehin ka bane tsakaninka da Allah ne ina ga ko da mai unguwar unguwar kai alkawari ya kamata ka cika alkawarin ballantana tsakaninka da Allah kuma abu ne wanda kai zai amfana in kana yi istighfari ne ba da salatin annabi da la ilaha illallah wannan akwai abin da ya kamata mutum a ce haka baya bari bai kamata ba yanzu an ce kullum zai zaga wata mai kosi za ta dinga bashi guda sha biyar da safe zai yadda baya zuwa yana karba eh kullum zai dinga zuwa karba to wannan kuma istighfar da ya ba zai yafe zai dauke ma duk da banka gaba daya salatu annabi zai kusantar da kai ga zuwa ga manzo Allah la ilaha illallah tana nauye ma'auni ranar lahira wala ilaha illallah tablawul mizan to da haka wanda ya kalli dariƙa ya kokari ya ci gaba da yi gaskiya yana babban asara kwarai kwarai da gaske a akar matsala wanda yake ya halatta wanda ake bi da azumi ramadan ya yi shawa ba ɗan da ya ba